رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من من من كلفة الطلب والإرادة فمن أطلق لحظاته دامت حسراته فإن النظر يولد المحبة فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه ثم تقوى فتصير صبابة ينصب إليه القلب بكليته ثم تقوى فتصير غراما يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه ثم يقوى فيصير عشقا وهو الحب المفرط ثم يقوى فيصير شغفا وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله ثم يقوى فيصير تتيما والتتيم التعبد ومنه تيمه الحب إذا عبده وتيم الله عبد الله فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له وهذا كله جناية النظر فحينئذ يقع القلب في الأثر في الأثر فيصير أسيرا بعد أن كان ملكا ومسجونا بعد أن كان مطلقا يتظلم من الطرف ويشكوه والطرف يقول أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني وهذا إنما تبلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب فمن فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج ويوسف عليه السلام لما كان مخلصا لله نجا من ذلك مع كونه شابا عزبا غريبا مملوكا الفائدة الثانية في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة قال أبو شجاع الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به ثم قال بعد ذلك إن في ذلك لآية للمتوسمين وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفحشة وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم الله نور السماوات والأرض إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi biyar ga watan sha'aban shekara ta 1439 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 22 ga watan hudu a shekara ta 2018 a lissafin miladiyya wannan shi ne darasinmu na hamsin daidai insha Allah ta'ala a karatun da muke na littafin igafatul lafan fi masani da shaitan na malam ibn qayyimin aljauziya darasin ƙarshe da muka yi muna kan karanta abin da malam ya ambata mana na fa'idoji na rinsa idanu ko muna kan fa'ida ta farko ma'ana abin da ke abin alheri da ke cikin mutum ya rinsa idansa rinsa ido ana nufin kawo da kai daga kallon haram kada mutum ya ƙudurci ya nufi kallon haramun da gangan idan wani abu na haram ya gitta masa ya kau da kansa kada kuma ya ganganta kallonsa da gangan da kuma tsare idansa daga kallon wannan abin da ake ce ma haram ɗin mun dai tattauna a baya akan nau'o'in irin waɗannan al'amura muna roƙon Allah subhanahu wataala baki ɗayan mu Allah tsare ganin mu daga kallon abin da zai fusata ubangijin mu subhanahu wataala bayan ya kawo mana wasu baitoci guda biyu kunta mata arsalta qarfaka ra'idan liqalbika yawman atba'atka almanaziru ra'aita alladhi la kulluhu anta qadirun alayhi wala an ba'dihi anta sabiru bayan ya kawo mana wannan baiti nan ne dama muka tsaya ko to sai ce fa idza kaffa ra'id fa idza kaffa ra'id عن الكشف والمطالعة نكشي arra'idu wanda aka tura dan aike nan ana nufin ido idan ya kame anil kashfi daga yayewar da neman ya gani wal mutala'ati da leke-leke da hange-hange da hankoran ya ga laifi ya ga haram shikenan istirahal qalbu sai zuciya ta huta ina ce sai idan ya gani kwadayin zai motsa to idan har shi ido bai ga komai ba bai bankaɗa komai ba bai hango komai ba bai ga tsiraici ba babu abin da zai ɗaga hankali a cikin zuciya min kulfati talabi mana sai zuciya ta huta daga nauyin at-talab wal irada domin dama matakan ko in ce mataki na biyu bayan kallo shine at-talab wal irada neman abin da ake nema din da kuma nufi mutum ya nufe shi ya ce bari in nufi kaza don in gan shi bari in nufi kaza don musadu bari in nufi kaza don biyan bukatata wannan duka yana tasowa ne bayan ido ya gani rai ya biya zuciya ta motsa la'alla ma yawo ya malala yawa da duk wani abu da kan faru na irin abin da ke nuna mu kwaɗayi ya tashi to ya kan faru ne dama idan ido ya gani to in ku ido bai gani ba kaga an hutar da zuciya wannan wahalhalu abin da ke faɗi ke faman atlaqa lahadatihi damat hasaratuhu kurki wannan kamar wata ka'ida ko wani wa'azi mai zama a zuciyarka faman atlaqa lahadatihi nan ce lahadat jam'in lahada ne kifta idan da zaka yi domin duk kifta ido ai zaka ga wani abu duk lokacin da ka bude idanka zaka ga wani abu to duk mutumin da ya saki wannan budewar idansa da hange-hangensa da kalle-kallensa ba ƙa'ida kawai ya kalli duk abin da yake so shine aflaq alhazatihi damat hasaratuhu to nadamarsa kuwa ba mai yankewa ba ce ma'ana domin zai hango abin da zai sabbaba masa ya samu neman wannan abun da nufinsa da kuma ƙoƙarin aikata abin da yake sha'awa da wannan abin da ya gani in ko zai haka me za a samu za a samu saɓan Allah in ko aka samu saɓan Allah to an samu nadama nadamar kuma ba za ta yanke ba tun da ya saki idan haka kullum aikinsa kenan ya hango abin da yake ba daidai ba fa innan nazara domin ko shi kallo yuwallidul mahabbata shike haifar da shike samar da soyayya ina ce domin kun ko da a shar'ance annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya shiryar da mu idan mutum zai aure ya dubi wanda zai aura ba wannan kallon la'alla zai ga abin da zai ja hankalinsa zuwa ga cewa eh na yadda barin auri wannan a shar'ance aure na halatta na halal an shar'anta mana wannan shi ma amma da ka'idarsa da ka'idar iya inda ake gani da kuma sau ɗaya ne ba kuma haka kullum za a yi ta zuwa kullum bari in gani bari in gani ba a'a daga an gani an yanke shawara to shi kenan a takaice dai shi wannan kallon na farko wanda aka yi shi bai qasd shi ke sabbaba mai muhabba sai ka ji kana so wannan muhabba ɗin shine matakin farko fatabda'u alaqatan sai wannan soyayya ta fara a matsayin alaƙa. me mana alaƙa? ɗamfaruwar zuciya da zuciya kana kallanta a matsayinka ne mai neman aure daga ka ga wani abu la'alla fuska ka gani la'alla labarin abin nan tamassuki da sunna ka ji ko na jin da yawan insha Allah abinda kuke kula kenan ba maganar kyau ba to la'alla koma me ne mutum ya gani wannan shi zai haifar da ya ji kwaɗayin zuciyarsa ya tashi yana so to in aka samu wannan soyayyen matakin farko shine ana kiransa alaka zuciya ta namijin ta ɗamfaru da ta mace sai a ce an samu mene alaƙatu shine matakin farko ya ta'allaku bi alqalbu bil manzuri ilayhi wanda zuciya takan ɗamfaru da abin da ta kalla shi abin da aka kalla din in mace ce in mace ce kuma ta kalli namiji thumma taqwa sannan sai wannan soyayyar ko alaƙar sai ta ƙarfafa fatasiru sababatan sai ta zama abin da ake kira sababa shine kwarara zuciyar ɗaya ta kwarara cikin zuciyar ɗaya shi wani mataki ne na soyayya mun ji na farko ne alaƙa na biyu shine sababa yansabbu ilaihi alqalbu bi kulliyatihi yadda zuciya za ta kwarara cikin abin da take so ɗungurungun ɗinta ma'ana gaba ɗaya zuciyarka za ka ji ta tafi zuwa kan wannan masoyiya ko dai abin da kake so ko menene shi mun ji mataki na biyu sun taƙwa sannan sai ta ci gaba ta ƙarfafa fatasiru gharaman sai ta zama lazimta shine gharaman ma'ana sai ka maƙalƙale ka ce ai shi kenan in ba wani ba sai me ya ka ji ana cewa in ba wani ba sai rijiya ko in ba wance ba sai rijiya in ba ita ba ai rayuwa ba za ta yi daɗi ba ai kaza ai kaza ai kaza ma'anan gharaman shine yalzamu alqalbu ko yalzamu alqalba kaluzumil gharimi ita wannan soyayya za ta makalkale ta kama zuciyar mutum ta lazimce ta irin yadda mai bashi yake bin wanda yake bashi yake bi bashi duk masallacin da ya bi yana bin sa ya je kasuwa ran albashi yana ma'aikata ba haka mai bin albashi yake ba a mai bin bashi ko to irin yadda mai bin bashi yake bibiyar wanda yake bi bashi ya makalkale masa ya ɗamfare masa baya so ya rabu da shi to haka zuciyar masoyi take makalkalewa wanda take so kuma da muka ba da misali kwanaki wani kafin ya tuno mahaifiyarsa ya tuno mahaifinsa ya tuno dan uwansa ya tuno kannansa da yayyansa ya tuno wasu abokansa salihan bayi mutanen kirki da suke aikin da'a tare farkon abin da ke tunowa masoyiyarsa tun farkon tashi dama ita zai fara tashi sallah asuba da iyayensa suna makara ba su zai tasa ba ko ba haka bane musamman a zamanin waya din nan sai a buga an tashi sai kuma a ci gaba a ranar sai an yi text text inda zaka zaka binciki wayoyin masoya Allah ya sauke abin da zaka gani yawa a rana kudin da ake kashewa akan a hadu a yi waya a binciko a yi text a ta whatsapp ta wane ne ta ina ne ta ina ne Allah ne kawai ya sani wannan din me yasa an samu me gharam wani shine gharam an makalkale an damfaru ba yagewa wani shine matakin mataki na nawa kenan alaka sababa gharama kaluzumil gharimi alladhi la yufariqu gharimahu kamar yadda dai mai bin bashi baya rabuwa da wanda yake bi bashi thumma yaqwa sannan sai wannan gharamar sai ta girmama sai ƙara ƙarfafa fa yasiru ishqan sai zama ishqi shi kuma ma'ana ishqi asalin kalmar ishq shine wani gefe na wani abu ya makale a gefen wani abu kamar yadda yatsu wannan guda biyu kaga haka in kai sarƙafe su to ka kira shi sarƙafa shikenan da hausa yawwa sai a sarƙafi juna sai zama da wahala a balle yace wa huwa alhubbul mufrid ana fassara shi da cewa shine soyayyar da ta wuce iyaka shine almufrid ta wuce iyaka za ta kai ga bin umarni za ta kai ga barin maslahohinka domin ta za ta kai ga wata ran ma ka kai ga saba ma Allah domin ta duk saboda soyayya ta karfafa a zuciya ta wuce iyaka thumma yaqwa sannan sai kuma ta ƙara ƙarfi ta ƙara ƙarfi fa yasiru shaghafan sai zama shaghaf mun taɓa magana akan wannan asharaf asalinsa shine tantani da ya zagaye ya ɗauki zuciya ita zuciyarka ita wannan zuciya da take ƙasan ƙirjinka ko ƙirjinka daga daga nan ƙasa ayanan zuciya take ko gefen hagu yawwa akwai wani tantani da ya zagaye ta wanda a ciki take to wannan tantanin sunansa shagaf idan soyayya ta yi soyayya to tana tsallakewa ta fada ciki ta yaga wannan tantanin ta shiga ciki gaba ɗaya to wannan soyayyar ita ake ce ma a shagaf kad shagafaha hubba yawwa to ita ce wa huwa al-hubbu alladhi qad wasala ila shaghafi al-qalbi wa dakhilihi shine so ita ce soyayyar da ta kai ga tantanin zuciya da kuma cikinsa wato cikin zuciya ɗin sun ma ya kuwa sannan ta ƙara ƙarfi dai ta ƙara ƙarfi fayasiru ta tayyuman ina jin mun taɓa wannan abin wani lokaci ko tafsiri ne ina jin lokacin tafsirin faɗin Allah maɗauki wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ina jin anan ne ko yawwa to faisiru tatayyuman sai ya zama bauta kuma shikenan an ƙare kun taɓa jin wannan kamar da muka taɓa magana to a kansa ma'ana soyayya ta kai matakin har a zama ta zama bauta cewa kana bautawa abin da kake so ba ka saba masa kana ganinsa ko ba ka ganinsa ba za ka saba ma abin da yake so ba har za ku riƙa alƙawari tsakaninku da juna to karfa ka sake kaza kuma kana can ɗin a ɓoye a gidanka ba kwa tare da wanda kake so ɗin ko ita ko shi ko menene sai ka ji cewa tunda kun yi alƙawari ba za ka aikata kaza ba ba za ka kula wata ba ba za ka yi wata text ba ba za ka yi kaza ba za ka yi ka ɗau alƙawari duk lokacin da ka taso za ka yi wannan abin sai ka ji kana tsoro me kake yi ka shiga bauta ka shiga halin bauta kuma ya wuce maganar riƙe alƙawari shi yasa zaka ji ana cewa mutum ya zama faithful ko ya zama ya sallama da ikhlasi yana soyayyarsa da ikhlasi ko tana nan ko ba ta nan ba za a saba mata ba wannan ba ina nufin cewa mai riƙe alƙawari mai kula da alƙawari da tsarewa baya shiga abin da ba daidai ba ana nufin yayi bauta abin da ake nufi ya ji zuciyarsa ba za hankalinta ba zai kwanta ba ko da abin ya taba ya shafi saban Allah to zai yi saban Allah saboda ya gamsar da wannan wanda yake so din ai kun gane abu to shine abin da ake nufi da tatayyumi to gashi nan ma fassara mana at-tatayyumu at-ta'abbudu shikenan ma'anar tatayyumi shine bauta wa minhu daga irin wannan kalma ne a larabci ana cewa tayyamahu alhubbu idan abadahu soyayya ta bautar da shi idan abadahu ka idan ta bautar da shi ta sanya shi ya koma bawa wa taimullahi ana cewa taimullahi ma'anar taimullahi shine abdullahi don haka idan soyayyar mutum ta kai ga tatayyumi to ya shiga uku irin da wannan za gani mutum ya yanka hannunsa saboda ita wanda suke ɗauko a fim ɗin indiya ko saboda tsabar soyayya wani sai ya yanka hannunsa sai ya tsotsi jinin ko kuma ya yanka hannunsa sai ya sa yatsan sai ya lakaci jinin sai ya sa mata a goshi kun san hausawa suna wannan yanzu duk sakamakon mai kallon fina-finan indiya saboda su masu harkar indiya din nan ita wannan abin da ake ce ma soyayya har bauta mata ake bauta sosai tsakanin masoyi da masoyi akwai wannan irin bautar za ka ji mutum zai zagi ubangijin ma da ya halice shi saboda soyayya su idan ya saba masu akan wani abu na soyayya zai iya zagin ubangijin ya zage shi Allah kyauta yace ana nan ana nan fa yasiru alqalbu abdan liman la yasluhu an yakuna huwa abdan lahu sai zuciya ta koma baiwa ga wanda bai cancanta ta zama bawa a gare shi ba wa hadha kulluhu jinayatu annaba matakai nawa muka samu a wannan alaqa sababa ko eh ai alaqar sai siffanta ta da alaqa ita ce ta farko wannan duk matakan muhabba ne kowanne ɗaya nan muhabba ce amma matakin farko sunansa alaƙa yawwa na biyu shine gharama ko a sababa kai na'am sababa sai gharama sai ishq ko hudu kenan sai shagaf sai mene sai tatayyuni guda nawa shida Allah tsare ka Allah tsare ni Allah tsare ku daga matakin soyayya har ta kai irin waɗannan al'amura musamman na ƙarshe da za a koma ana bauta duk abin ma waɗannan ma gaba ɗayansu in ta tsallake soyayya ta al'ada to kuma ta zama abin da ba a so kada ka bari wani ɗan adam duk yadda kake son sa ko mata ko miji ko makamancin irin wannan ya zama ya haura irin waɗannan matakan da ya shiga zuciya ya maye mahallin ubangijin da kake bautawa ubangijin da kake bautawa shi ya cancanci waɗannan matakai kun ga an kai zuwa ga ina zuwa ga ta'abbudi yawwa ta'abbudin nan shine bauta bauta ba ta yiwa babu soyayya shi yasa dama malamai suka sanya daga cikin arkanul ibada shine me rukunan bauta abubuwa biyu at-tadallulu wal mahabbatu da kaskantar da kai da kuma soyayya duk wanda zaka bauta masa to sai ya zama ka kaskanta a gare shi ka risina zuciyarka ta ji ba ita ce ba komai ba ka miƙa ta ka sallama sai da aka yi da kai to kuma ka yi haka bisa soyayya me yasa aka faɗi wannan ta zama da ƙa'ida kamar da Allah madauke faɗa din min nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah dan me aka faɗi wannan domin a fitar da wanda yake risina ga wani wanda ba Allah ba kuma babu soyayya akwai mutane da yawa suna risina ga wanda ba Allah ba amma a zuciya ba sa son su ko wani zai je sun kuya raren kwafa ya yi kusa da sujjada wani ma ya sujjada ga wani sarki ya sa har goshinsa a ƙasa wani kuma ga wani shedi wani ga kabari na shedi ya sa goshinsa a ƙasa ya bauta masa amma a zuci fa ba san sa yake ba da za a buɗe zuciyar za ka ga babu ƙauna ba san sa yake ba an fahimci wannan to na Allah maɗaukaki dole sai ka samu waɗannan abubuwan tilas ya zama cewa kana ƙasƙanta ga Allah kuma kana son Allah to kar ka bari wani ya shiga zuciyarka ko wata ta shiga zuciyarka irin wannan mahallin da za ka ce ai ko me kike so zan miki ka bincika zuciyarka dan Allah me irin wannan soyayyar tambayi kanka ka taɓa faɗin wannan lafazi ga Allah ka ce ya Allah ne maka alƙawarin duk abin da ka umarce ni zan yi dan Allah ka ka tambaya ka ji ko mutum yana kokarin yana da'a din kaɗan za ka samu wanda yake yaltazimu bi hadhihi al-alfaz yana faɗin sa kuma da iltizami cewa ya Allah ne maka alƙawarin duk inda ka ce in yi nan zan yi duk inda ka hana na fasa ba zan yi ba kai wa Allah wannan alƙawarin ka gani amma sai ka ga mutum ya buɗe baki ya rubuta wa budurwa ai duk abin da kike so a duniyar nan zan miki bai taɓa istisna'i ba fa bai taɓa togewa ya ce ban da kaza ba zan miki bauta ba ba zan miki ruku'u ba ba zan miki sujada ba ba zan miki kaza ba wannan din tsoro zai faɗa dan kar ta ce to ni ina so dan Allah haka ake ko ba haka ake haka zai itlaqin lafazin ya ce duk abin da kike so zan miki duk to in ba Allah ba babu wanda ya cancanci duk din nan naka kar ka ga wani a duniya cewa wani abu ko aka ce komai ake so za ka yi shi a kiyaye sai a faɗa irin wannan abubuwa da ba su da kyau to shine sai ke cewa fahina idin don haka ya ƙa'ul qalbu fil asri ma'ana a wannan lokaci sai ka ga zuciya ta koma an ribace ta ta zama ribatacciya kamar yadda ake kama ribataccen yaƙi fayasiru asiran sai ya zama kamamme an kama shi a wurin yaƙi ba da an kana malikan bayan ko da sarki ne zuciya ba ita ce sarki ba ai ya gaya mana a baya zuciyar mutum ita ce sarki mai shugabanci ga gaɓuɓɓansa zuciya zai za ta ce ka so Allah ka so Allah zuciyarka za ta sa kai sallah raka'a biyu ka je kai sallah raka'a biyu zuciyarka za ta ce kai azumi ka je kai azumi ko zuciyarka za ta ce kai kaza kai kaza tana umarninka ka je ka aikata ayyukan kirki to idan ka sanya wani ba Allah ba a zuciyar kuma ka bashi matsayin Allah a zuciyarka ya zama kana bauta masa to sai ya zama maimakon zuciyarka ita ce sarauniya mai ba da umarni gaɓuɓɓa su aikata sai ta zama ita ce kamammiya sai da aka yi da ita domin shi abin da kake so ya koma shi ne sarkin wanda kake so ɗin nan ya ɗauke zuciya domin dama an ya ga tantanin zuciyarka an riga an shigo ciki an kwace sai zama waye zai bada umarni wannan abin da ya shigo shi zai ce zuciyar ce kaza zuciyar ce kaza ta koma mai baiwa maimakon da ita ce sarauniya kun gane misalin insha Allah to sai yake cewa wa masjunan ba'da an kana mutlaqan sai zama ɗaurare dan furzina bayan ku da sakakke ne ya tazallamu min at-tarfi yana jin cewa kallo ne ya zalunce shi at-tarf ana nufin kallo da zaka saki shine lahaza din wa yashkuhu yana kai karasa yana complain cewa idansa ne fa ya kai shi zuwa ga kaza idansa ne ya kai shi zuwa ga kaza da bai ganta ba da ba ai kaza ba yanzu kowa a cikin masoyi da masoyiya baya manta ranar farko da ya fara ganinta ko? ko ba kwanin soyayya ne ranar farko da ka fara ganinta don Allah kana mantawa? galibi ba a mantawa sai ka tuno ranar farko faduwar farko to wannan duk abin da ya biyo baya na rayuwa na mataki da aka ɗauka na ayyuka da aka aikata na maganganu da suka shiga tsakani sakamakon menene wancan ganin da kai shi ne ya sa ka ce kai bari in dawo domin ganin farkon nan da ba daɗi kau da kanka za ka ce kai da Allah za a da irin wannan haka ne ko ba ka ba daga ganin farkon nan duk wani saƙo ya kullu aka aika nan aka aika can aka yi networking jiki gaba ɗaya wani karkarwa ma yi a ran da ya fara gani ko babu tsakani da Allah ana yi karkarwa zai rikice ya koma gida ya kasa bacci saboda ya ga abin da yake so shikenan sai kuma yadda aka yi da shi to sai ce wa ya kulu shi kuma ido kallo ya kulu yana cewa bari ku ji mai ido zai ce yana cewa ana ra'iduka ni ni ne dan aikenka wa rasuluka jakadanka wa anta ba'athani aike na kai mana haka zai ga wa zuciya aike na kikai tafiya nai na hango na kawo miki labari duk abin da kika aikata sakamakon aiki na ne haka ido zai faɗi wa hadha inna ma tubla bihi alqulubul farighatu min hubbillah to ne ya shigo wani abu waɗannan abubuwan duk da kake ji har a koma daga kaza zuwa mataki kaza zuwa mataki kaza zuwa mataki kaza na soyayya to ana jarrabar idan mutum ya kai ga irin wannan har ya zama bawa din ga zuciyarsa ko ya zama bawa ga abin da yake so kai to ana jarrabar wa ake jarraba zukatan da suka zama sun mofinta min hubbillahi wal ikhlasi lahu ma'ana babu son Allah a cikinsu babu ikhlasi ga Allah a cikinsu to su ne irin zukatan da ake jarraba da irin wannan bala'i ɗin yanzu kuna ganin abubuwa dai da yawa da suke faruwa sakamakon wannan kalle-kalle da ake yi a wanda ya wuce iyaka kullum muna faɗa in irin wannan munasaba ta faru cewa don Allah iyaye su kula da wayoyin 'ya'yansu takan kai ga 'ya'yan ma suna yin wasu alaƙoƙi kai baka sani ba sun samu wayar ma baka sani ba suna yin abubuwa baka sani ba a riƙa bincike in kai bincike ba laifi kai ba kar ka kawo wala ta jassa su anan saboda kai waliyul amri ne waliyul amri na ce waliyul amri kuwa ko mai shugabancin al'umma an ba shi damar tajassusi cikin halin mutane don ya san mai abokin gabansa yake ba ga 'yan sandan ciki ba 'yan security ko za ku ce aikinsu haram ne aikinsu ba haram ba ne babbar hanyar samun lagon abokin gabarka ko mai sanya maka barna shine ka rika sanin me yake in kana da hanyar da zaka san zuciyar abokin gabanka zuciya ba ba faɗin ba magana da ya faɗa ba ai za ka yi don ka san duk tunaninsa ma me yake to yanzu a zamanin yanzu ma suna da abubuwa da yawa da za su kakkama mu ranar amini zancen su ta hanyar wayoyin nan babu abin da ba za a sani ba naka da duk inda ka je da wa kai magana da shi da me kace da ya kuka yi me kuce wannan hoto aka duk gaba ɗaya in security suka samu wannan sun gama ba inda za su je a zaune kawai gurin computer su suna bibiyar abin da za su kakkamo duk inda ka je wani ya sata a wani gari sai a kama shi a wani gari lafazi ɗaya daga an aika gashi nan ga wayarsa ya zo kaza ya zo kaza a gari kaza ya aikata laifi kaza nan da nan sai ka ji an ce an bincika an samu mutum to irin wannan abun ya kamata ya sa mana tsoron Allah ne ka riƙa jin in ɗan adam yanzu ya samu damar da zai ga me kake yi inda za a kama mutum ma akwai wani abu da suke sawa mutum ko a kansa ya zama zuciyarsa za a iya ganewa in ya yi ƙarya in ya faɗi gaskiya yanzu yan security suna da wannan abu za a sawa mutum ko a ɗaura masa a hannu in ya yi ƙarya za a gane akwai kwamfuta za ta ce wannan maganar ƙarya ce ba ita ce a zuci ba sun samu wannan abun fa yanzu za ka yanzu a ce a yi duka ma don mutum ya confession cewa ya yi laifi duk abin ya sauƙaƙa in aka samu wannan abu kana zama banda abin da ya shafi psychological hanyoyi da suke bi kawai a kalli idan mutum a kalli menene a kalli motsinka a kalli da kake amsa wannan duk dan adam in yana da abin za mu zo mu tattauna nan na biyu firasa zai iya samun waɗannan abubuwa to ballantana an samu irin wannan mashin amma wai kaga dan adam yana kokwantan wai Allah zai iya masa hisabi ran kiyama in ɗan uwanka ɗan adam ya san abubuwan da kake aikatawa to ina ga ubangiji da ya halicce ka ya halicci kowa da kowa ya halicci shi ɗan adam da ya fito da irin wannan hanyoyi sai kai tsammanin ba za a iya fito da fina-finan abin da ka aikata bayan kiyama gashi nan kamar fim yana wucewa sin by sin kowane sin yana wucewa kai ne wuri kaza gashi nan kayi kaza kai ne da wani kai ne da wance gashi nan kun yi kaza ta ce kaza ka ce kaza ka aiko kaza ta aika kaza duk wannan ba zai kubce wa ubangiji ba la ya azubu anhu mithqalu dharratin duk ya gaya mana wannan tuntuni amma mutane galibi ana kokonto yanzu gashi mun zo ilimin sciences nan da ci gaba da technology ya kawo mu Allah madauki ya kawo mu kai zamanin da irin waɗannan abubuwa ta hanyar su duk za a san abin ma da ke cikin zukatanmu Allah ya kyauta dan haka idan mutum bai bautawa Allah ba wallahi shi ya gamu da bala'i to irin waɗannan zukatan dai su ake jarraba فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب domin ita zuciya bari ku ji wata ka'ida ita zuciya kowace zuciya duk zuciyar dan adam la budda lahu babu ba ta da makawa min ta'alluqi sai ka je ta dan fara tara taya bi mahbubin da wani abu da take so dole ne akwai abin da take so a zuciya ko yanzu kai a zuciya ka ba abin da kake so ba ina zancen kuɗi jin daɗi da sauransu ba har su ɗin ma dai akwai wani abu da kake so akwai a cikin mutane akwai a cikin matsayi akwai cikin manufofi akwai a cikin abinci akwai buƙatu na yau da kullum da kana buƙatar su to ita zuciya duk lokacin da babu wani abu da take so ai ba ta san Allah in dai san Allah ya fita daga cikinta to dole kuma ta rarumo wani abin daban ta karumo wani abin tilas sai ta so shi ba zai yiwu ka samu zuciyar da ba ta son komai ba shine abin da ke nufi faman lam yakuni Allahu wahdahu mahbubahu wa ilahahu wa ma'budahu duk wanda Allah shi kadai bai zama shine abin son sa ba shine abin bautar sa ba to fala budda an yata'abbada qalbuhu li ghairihi tilas ne sai wannan zuciyar ta zama baiwa ga wani abin daban tun da dai ta saki Allah ba ta san sa me yasa masu shirka me yake faruwa dangane da masu shirka ina ce san Allah ne yake fita daga zuciyar mutum sai a madadin san Allah sai a sa san wani haka da ko ba mutum sai ya so gunkinsa saboda Allah sama da Allah ya so kabarin shehinsa saboda sama da Allah ya so shehinsa sama da Allah haka ne? bal har ta kai wani magashi ya zagi ubangijin da ya halicce shi saboda me saboda san shehunsa ya ce shehun ma shi ne ba Allah riƙon duniya in ji wannan dai masu haukan nan da suke faɗin irin wannan zance ga su nan yanzu sun samu dama sai faɗin abin da suke so suke yi ga ibahiyya kun san ibahiyya hmm? ibahiyya shine halatta komai wannan dama duk mataki ne da at-tasawwuful falsafi ya ɗauki mutane tun da ya shigo cikin tasawufi mana philosophical tasawuf yana shigowa cikin sufanci shikenan aka raba mutane da Allah aka koma bautar ɗan adam da sunan shehunai a ce wane shehu ne shikenan ya fi Allah a gurinsu abubuwan duk da Allah ya yi umarni a aikata za ka ga waɗannan mutane ba sa aikata shi an bar sallah an bar azumi an bar zakka an bar haji duk waɗannan abubuwan sunan su ƙauyanci an ce in kana da mahabba soyayya to shi kenan ka huta to soyayyar kuma tambayi kanka ta waye ba ta Allah ba ce ta waye ta shehin nan ce shi kuma shehi zai ce maka in kana so in kana son sa to ko ba kai sallah ba shi kenan za ka shiga aljanna ko aljanna ta waye oho mai aljanna dai Allah sunansa Allah mahalicci wallahi ba shehu bane shehu ƙarya yake yace yana da aljanna ta kansa yake shi kansa aljanna yake so ya samu in bai shiga aljanna kuma wallahi wuta zai tabbata a idan kowa sai an kona shi shi wannan shehu zaka ko ka bar wannan shehu ka koma Allah in ba haka ba tare da shi za ku tabbata a wuta saboda an cire Allah daga zuciya an sa wannan shehu da haka sai abin da yake so don haka duk aikin Allah an daina saban Allah kuma shi shehun ake yardar da shi zai ce ai ba komai ku je ku aikata a yawo tsirara a ce mace ta tafi gashinta a waje da kaya matsatsai a aikata zinace zinace wannan ya taki matar wannan wannan ya taki matar a ce duk abu ɗaya ne wallahi kafirci ne wannan na rantse da Allah kafirci na barin addinin musulunci babu wasa a cikin wannan abu ya wajaba ba wai maganar ya kamata ba ya wajaba akan duk mutumin da yake da ƙarfi akan wani mai wannan abun ya hana shi in ba haka ba kuwa abin in dai irin waɗannan abubuwan suka ci gaba to abin da zai faru nan gaba Allah ne kawai ya san shi gashi nan dai an fara an kai ga ubangiji a zage shi sai ma ƙaryar wai wallahi in dai kana wannan ɗariƙar ko kana so ko baka so sai an shigar da kai aljanna hannu aka da ji wani mahaukaci yana faɗi in dai ka shiga ɗariƙar su to ko kana so ko baka so wai wallahi sai sun sa ka aljanna ni abin da nake cewa shine aljannar wacce ce aljannar dujal kun san aljannar dujal yau aljannar dujal da Allah zai jarrabi mutane da shi kafin kiyama ita ce ya ce mutane su shiga wuta wanda duk ya shiga wutarsa to ita ce aljanna wanda kuma ya fada aljannarsa to wuta ce to aljannar waɗannan mutane aljannar dujal ce wuta kenan sai idan mutum ya tuba wallahi mutum ya kiyaye wannan abu wallahi ba lamarin wasa bane Allah babu wasa a cikin lamarinsa ba a wasa da Allah ba a yi ma Allah izgili ba a yi ma Allah rashin kunya dan Allah ya barka lafiya ba a nufin cewa ba zai kama ka ba istidraji ne rana za ta zo kuma da musulmi da irin waɗannan kafiran da suke irin wannan abun ai kowa yana da cewa za a ga me zai faru ko to mu zuba ido mu ga me zai faru a zuba ido za a je gun Allah ko kuwa wancan din shine zai hukuncinsa wanda duk bai yarda da Allah ba fatarabbasu ko sai a saurara a gani menene zai faru idan an je wurin mahalicci da shi ya halicci duniya halicce ka ya halicce ne ya halicci kowa da kowa Allah kyauta su masu harkar siyasa da neman shugabanci irin waɗannan abubuwan duk ba sa cikin abin da ya dame su shi yasa ma ba za su mai da hankalinsu akan su gyara ba da ko a ce yanci ne na kowa da kowa ai demokradiya ake yi kowa na da yancin ya bauta abin da ya ga dama mutum ya ce hularsa ma zai bauta ya bauta mata shike nan ya je ya yi tunda wai bai infringing rights ɗin mutane ba bai hau kan yancin wasu ba shine babban abu a gunsu yancin dan adam ba yancin Allah ba ba haƙƙin Allah ba kai nake so in ce Allah kyauta mana haka a kiyaye wannan abu Allah za- zai lalata al'umma wannan al'umma ce da take fama da talauci take wannan abu tana daga hannu tana cewa ya Allah ba mu ruwan sama ya Allah ba mu kaza ba mu kaza kun san duk duniya ba irin ba inda ake wannan abun yanzu sai Najeriya wannan lafazin dai alal aqalla a fito a zagi Allah sauran su a wasu wuraren alal aqalla akwai hankali ana kaucewa wani abu amma a Najeriya abun ya kai ga haka kuma a dan bahaushe ya buɗe bakinsa ko saboda bai san Allah waye ba ya zagi Allah zagi na cin mutunci irin zagin da ba zai wa ubansa da ya haife shi ba da ubansa yana nan a gabansa ya kalli ubansa ya ce kai mutumin banza ne ba zai iya ba Allah kyauta ko kuma ka ce ba zai wa shehinsa wannan zagin ba ko zai yi dama da zai yi ba zai wa Allah ba kun ga yanzu kun yadda cewa Allah aka cire a zuciyar aka sa shehu kun yadda da wannan magana ta malam to ita ce mu je mu ci gaba faman lam yakun Allahu wahdahu mahbubahu duk wanda Allah shi kadai bai zama shine abin son sa ba bai zama shine abin bautar sa ba fala budda an yata an yata'abbada qalbuhu li ghairihi to tilas ne kaga zuciyarsa ta zama baiwa ga wani wanda ba Allah ba qala ta'ala an yusufa as-siddiqi alaihi salam Allah madauki yana faɗi dangane da annabi yusuf alaihi salam wanda siddiqi ne yusufu ayyuha siddiqu ko Allah madauki yana cewa kazalika haka wannan abu ya auku da kuka ji an ba ku labari mun yi wannan ne in ji Allah linasrifa anhu su'a wal fahsha dan mu kawar da mummunan abu da kuma alfasha anhu daga kansa ga ta'lili nan inda an kawo innahu sababin illar yin wancan hukuncin shine innahu min ibadina al-mukhlasin shi lalle yana cikin bayinmu zababbu zababbu la'alla kuma istidlalin ibn al-qayyim anan zai fi dacewa in an dauki ɗaya kira'a innahu min ibadina al-mukhlasin tunda muna a siyakin zancen mu muna zancen mutumin da ya ikhlasi shine Allah madauki ke baya jarraba zuciyarsa wanda yake bauta wa Allah da ikhlasi to Allah maɗauki yana fifita shi yana son sa kuma yana tsare shi daga ya koma ya bauta ma wani an gane abu mun san akwai qira'ar innahu min ibadina al-muflisin yawa lalle yana daga cikin bayan mu waɗanda suke masu ikhlasi famra'atul aziz yanzu ita shi matar wannan al-aziz wannan minista ko babba a cikin gwamnatin fir'aunan wancan zamani zamanin shi annabi yusuf wannan mata dai da Allah ke ba mu labari a cikin alkur'ani imra'atul azizi ko wadda ta nemi annabi yusuf da wannan abin da ta nema lamma kanat mushrikatan ku duba ku gani ita ta zama mushrika ce waqa'at fi ma waqa'at fihi ta auka cikin abin da ta auka cikin sa ne ma'a kauni za ta zaujin tare da cewa fa tana da miji tana da miji amma ta nemi zina tana da miji amma ta nemi ta aikata zina la ilaha illallah ba karamin sharri bane mace mai aure da Allah ya bata miji mijin da zai kula da ita mijin da zai biya mata bukata ta kyale mijin nan kuma ta je tana zagayawa tana neman wasu maza ba shi ba ko saboda ya tsufa a nemi yara kuma zai da abin ya zama wani ado a gun mata da yawa matan ba zan ce wa iya manyan mutane ba mata dai wannan abun jaraba ce musifa ce ka gansu sana har zuwa jami'o'i suke suna neman yara samari ta ɗauki yaro tana biya masa komai ta biya masa kuɗin makaranta ta saya masa sukuta ta saya masa mota ma wani da sunan kamar direba ko mai mata cefa ne nan kuwa akwai abin da yake faruwa a tsakaninsu babu sharri irin Allah ya baka ni'ima ya katange ka kuma ka fita daga wannan katanga ka je ka aikata mummuna abu me yasa Allah ya dauke sa hukuncin wanda ya yi zina in yana da mata me za a yi masa jifansa har ya mutu saboda ya kasa haƙuri da baiwar da Allah ya masa Allah tsare to wannan mata kun ga mushrika ce babu Allah a zuciyarta bata san Allah don haka ta bi zuciyarta ita take bautawa sai ta je tana neman annabi yusuf yayi lalata da ita gashi ko tana da miji wa yusufu shi ko annabi yusuf alaihi salam lamma kana mukhlisan lillahi kun gani yawwa lamma kana mukhlisan lillah yayin da ya zama shi yana tsarkake bautarsa ga Allah a zuciyar tasa babu shagaf da kaunar kowa sai Allah ko babu tatayyumi ga kowa sai wa sai Allah ya tsare zuciyarsa ba ta kowa bace ta Allah ce naja min zalika sai ya tsira daga wannan Allah ya tsare shi ko kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha don me innahu min ibadina al-mukhlisi ma a kaunihi shabban amma ku duba fa ku gani dan Allah ku ga factors din da suka suke tare da shi siffofin da suke tare da Annabi Yusuf waɗanda a al'adance in babu wancan ikhlasin da kaunar Allah da kuma komawa zuwa ga Allah waɗannan su kaɗai sun isa su sa ya koma shi ma ya aikata abin da wannan mata take so ya aikata da ita na farko ma'a kaunihi mai shabban saurayi ne shaban saurayi mai ƙarfi wajen biyan buƙatar mace azaban marar aure ba aure ta bai taɓa aure ba a wancan lokaci saurayi ga ƙarfinsa da sha'awar yana da ita ba ba shi da ita lafiyayye ne shi ba shi da aure bai taɓa yi ba gariban baƙo ne ba a san shi ba ballantana ya abun kunya a garinsu sannan kuma mamlukan bawa ne bawa fa abubuwa ma da yawa ana bambanta shi da ɗa ko ba haka bane idan ɗa ne za a ce me dan me zai kaza bawa kuwa hatta a wajen abin da za a yi masa na azaba rabi ne na abin da za a yi wa ɗa ku duba ku waɗannan abubuwa siffofi guda hudu saurayi marar aure ba ba a garinsu ba ba a san shi ba ballantana a ce ya zubda mutuncin iyayensa sannan kuma mamluki ne bai mallaki wani abu nasa ba inda ya yarda ya yi zinan nan ba abin da zai faru Allah ya tsare Allah ya tsare shi ma'ana irinsa irinsa da zai aikata irin wannan na farko zai ji daɗin abunsa a matsayinsa na saurayi sannan kuma bai taɓa aure ba sannan a matsayinsa na baƙo bai zub da mutuncin kowa ba kuma sannan tun da a ƙarƙashin mai ƙarfi yake asirinsa ba zai tunu ba hatta wanda ya tona asirin za a iya korarsa daga gidan za a iya kama shi za a yi kaza me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin daga cikin waɗanda za a sanya su a inuwar da ba wata inuwa sai ta Allah ran kiyama akwai saurayi da mata mai kyau zatu jamalin da me wa hasabin mata mai kyau da nasab da dangantaka da matsayi ta kira shi yayi zina da ita ya ce ba zai ba malamai suna cewa me yasa aka faɗi wannan saboda duk mace na farko ga ta da kyau na biyu yar dangi ce kuma babba ce tana da damar da za ta ba shi kariya kun fahimci wannan abu domin wani zai ji tsoron in yayi asirin ya tonu za a raba shi da aikinsa za a kore shi za a yi kaza a to mai aikin shi ya ce ka zo kai kuma ba abin da zai faru kun fahimci wannan abu to idan haka idan mutum ya shiga irin wannan ya tuba ya bari ya ce ya Allah dan kai na ji tsoro ba zan yi ba to yana cikin mutane masu daraja a gurin ubangiji subhanahu wataala Allah tsare mu Allah tsare zuriyar wannan kenan sannan sai ce alfa'idatu thaniya fa'ida ta biyu fi ghadd al-basar nur al-qalbi wa sihhatu al-firasati fa'ida ta biyu ta rintsa idanu ai mun ji fa'ida ta farko wace ce halawatul iman ɗanɗanon imani daɗin imanin zaƙin imani da garɗin imani duk abin da mutum ke so na samun daɗi na imani to zai samu inda yana rufe idansa yana rinsa idansa daga kallon haramun don Allah kai kokari ka gwada daga yau duk abin da kake kallo mara kyau ka tuba ka daina zaka ji wani daɗi a zuciyarka na imani na kyakkyawar alaƙa tsakaninka da ubangiji kana sake dawowa za ka koma ka buɗe a wayan nan ka sake kwakwalowa ka ji ka fasa don Allah ka daure ka fasa ka yi haƙuri kar ka sake wannan abu ka daina kallon harkar pornography da 'yan mata da sauransu da jin daɗin kallon magazin na waye da sauransu ka buɗe wannan ka buɗe wannan ka buɗe wannan duk kai ƙoƙari ka daina za ka samu bambanci a zuciyarka Allah zai so ka Allah zai kusanto da kai rayuwa kuma baka san lokacin da za ta ƙare la'alla a cikin wannan lokacin ne Allah zai karɓi rayuwarka ka zama ka tafi wurin ubangiji subhanahu wata'ala kana cikin halin tuba da shiri da shi da daɗin imani ya fi maka alheri ko kuwa wanda ka je cikin fushin Allah ya muka shiru wanne ne ya fi cikin imani Allah tsare mu to ga fa'ida ta biyu bayan daɗin imani nurul qalbi haske na zuciya Allah zai sanya maka wani haske a zuciyarka wa sihhatul firasati da kuma ingancin hangen nesa da Allah zai baka firasa duk da hangen nesa ba shine cikakken da kuma kyakkyawar fassarar ta ba ma'anarta mutum ya rika amfani da wasu alamu da yake gani ya faɗi wani abu cewa kaza ne kuma sai ya zama kaza ɗin ba tare da cewa hango wani abu ya ba kada ce ma an masa wani kashafi kuma a'a wannan yana da alaƙa ne da kallon zawahir wa i'ta'ul al-ahkam ka kalli wani zahiri na wani abu sai ka ce abu kaza kaza ne lokacin ya riga ya matso mana ko ba don haka ba da mun shiga wani zance na firasa ɗin kun bawan Allah da ya shahara da wannan magana ta firasa alƙalai suna yawan zancensa iyas ibn mu'awiyah ibn qurra mashhuri ne malam ibn qayyim a cikin littafinsa at-turuq al-hukumiyya ya kawo kissoshi da labarai da yawa na wannan bawan Allah wani mutum ne da Allah ya hore masa wannan abin da ake ce ma firasa ba zarangwana ba ce zarangwana ƙarfin ƙwaƙwalwa shine zarangwana zai iya zama da wannan ɗin amma wani wani wata baiwa ce da Allah ke ba mutum in ya kalli wani abu yace abu kaza kaza ne ko zai zama kaza sai ya zama kaza yanzu kamar shi wannan Iyas bin Muawiya an haife shi shekara ta 46 ya rasu 122 alƙali ne duk da cewa shekara ɗaya yana yana alƙalancin amma wallahi sai ka ɗauka shekaru hamsin ya yana alƙalanci daga baya da kansa ya bari ya ce ba zai yi ba amma Allah ya hore masa kwanya sannan kuma da basira da iya ganewa don ta hanyar wannan firasar tasa ya kama masu laifi da yawa wata rana kawai ya ga wani mutumi sai shi wannan maɗinkin hula ne sai aka ce ya aka ka gane mai ɗinkin hula ne sai ce na ga yana yawan motsa kansa yana yawan motsa kai kuma yana kallon kawunan mutane yana kallon kawunan mutane ya ga wannan size ɗinsa kaza ne wannan size ɗinsa kaza ne da haka ya gane wata rana wani ya kawo masa ƙara ya ba shi ajiyar kuɗi ya ba wani ajiyar kuɗi da ya zo zai karɓa sai mutumin ya ce shi bai san wannan zance ba ya ce bai san wannan zance ba sai kawo shi ƙara ya ce gawa ne na ba shi amanar kuɗi na zo karɓa ya ce bai san ni ba ma bai ma san ba mu taɓa haɗuwa ba bai karɓi kuɗi na ba shine sai wata dabara da irin wannan firasar tasa sai tambayi mutumin mai kuɗin ya ce a ina ne ya karɓi kuɗin sai ce a wuri kaza ne a gindin wata bishiya sai ce to shi kenan sai ce kai mai kuɗin tafi gindin wannan bishiya la'alla ƙila mantawa kai ka tona rami ka binne ka manta ka zo kana cewa wannan bawan Allah ne ɗaukar maka kuɗinka a kotu fa bawan Allah sai ya fita ya tafi sai ya ya ci gaba da alƙalancin kamar ya manta zancen ana cikin shari'a ana shari'a motsi kaɗan ya kalli wannan mutumi wanda aka ba amana motsi kaɗan ya kalle shi can kawai sai masa tambaya irin ta ba zata ɗin nan sai ce kana tsammanin mutumin nan yanzu ya kusa zuwa gun bishiyan nan kawai sai ya ce a'a bai kusa ba sai ce ka sai ce shi ne kama shi ce kaga makiyin Allah sai ka karɓi kuɗinsa ka zo ka ce ba karɓa ba shi ke ya kama shi to kun ga wannan menene dabara ce da kwakwalwa in alkali ba shi da irin wannan basirar sai ya auka ciki to irin waɗannan an same su a wurin Iyas ibn Muawiya da yawa wannan shi ake ce ma firasa yau firasa ƙarfin kwakwalwa da hangen nesa kana kallon wani za ka iya gane wannan asalinsa kaza ne ko wannan ɗan gidan wani ne wannan akwai ilimin ƙiyafa shi kuma da ake faɗa wannan daban yawwa wannan firarsa dai kawai ka halin mutum ka ce wane zai iya shugabanci wane in ya zama malami za a samu za a more za a samu ilimi wane in ya girma ba za a shirya da shi ba wane ɗan rikici ne irin waɗannan abubuwan haka ba tare da wani ya aikata wani abu ba haka kawai mutum ya kalla ya faɗa ba ilimin gaibi ba ne ba da'awar gaibi ba ce domin ba wani abu ya gani ba a'a sunansa a tawassul kamar yadda zai kawo mana nan inna fi zalika la'ayatin lil mutawassimin to sai malamai suka fassara wannan cewa abinda ake nufi ne masu irin wannan firasa din zai zo dai insha Allah za mu tsaya ina ga mu tsaya nan in muka dawo nan gaban mako mai zuwa sai mu dawo kan wannan din mu sake saboda lokaci ya riga ya kure ba zai yi mu ƙara kammala wannan abin ba insha Allah ta'ala sai mu tashi akan alfa'ida ta saniya din ko mu maimaita insha Allah muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga aikata miyagun ayyuka Allah ya tsare mana idanunmu Allah ya tsare mana ƴaƴanmu da matanmu Allah ya tsare mana samarinmu Allah subhanahu ta'ala ya sa su zama kuma da mu baki ɗaya mu zama masu tsoron Allah mu tsoraci Allah ko mun buya ba mai ganin mu ko muna bayyana a tsakanin mutane wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk